صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna da ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda sa ki dawo da mu a wannan majalisi yau rana ta litinin ina 22 da wata na safar hijira ta annabi sanar 1446 wanda ya daidai da 26 da wata na takwas shekara ta 2024 ya gul musallin rahimahullah ta'ala wa in tallaka al-maridu fi marid al-maut al-mukhawwaf yace idan marar lahiya ya saka matashi a cikin ciwon da ake mai tsoron mutuwa kenan mutum yana rashin lahiya iya matse wanda ana mai tsammanin mutuwa sai suka matashi talakan ba'inan saki kuma wanda yake da nisantar da ita wanda ko saki nawa ya mata yutta hamu fihi bi kasidi hirmaniha min almirasi wanda ana miji tuhuma ana ga cewar abin da ya sa ya mata wannan saki saboda katta ci gadon shi ba shi da lahiya sai ya maza wadda ce na wani saki uku don me saboda ya san mutuwa da don katta ci gadon shi ya ce to wannan saki da ya mata lam yus mirasa bai kada gadonta in ya wuce ta ci gadon ba da katta ci gadon wannan ce wata wada ba ma damat fi iddati inda tana cikin idda bata kare ba idda tashi wannan magana ta farko za ku ji ta biyu lima sabata an aisha radiyallahu anha saboda abin da tabbatar ga aisha Allah kara mata ga anna qala ta shafi man tallaka liman tallaka ga matar da zawjuha salasa mijin zai saka ta sau uku wa huwa maridun bakin lahiya sai aisha ta ce tarisuhu ma damat bil idda ta ce za ta gade shi matukar bai mutu ba tana cikin matukar ya mutu tana cikin idda kenan ita abinda aisha ta gani a nan tun da ya saka ta ne daman saboda kar ta gare to inda bata kare idda shi ba ya mutu to za ta shiga da shi za ku ji magana wa hadha mujma'un alayhi bayna ammati sahaba to wannan akan cewar in ya mutu a cikin idda bata kare ba idda to za ta shiga da jona duk sahabbai sun yi ijma'i to sai matsalar ta gaba wa zahaba ba'du ahli ilmi wasu malamai suka suka ce ila annaha tarisu ba'da khuruj min iddati aidan suka ce ko ta huta daga idda in dai wannan ciwo ya kashe shi to na ta jiga da shi ai da wannan ta cika ta jiga da ne to ko ta kare idda tana gidan wani ya mutu ita za a raba kasu tunda damar da ya saka ta dan sai ka ta shiga ya ga ciwon shiga inda yake walau ka hanzu wa fatuhu ba da tsalaƙi laha bi muddatin ɗawila ko da sakin da ya mata lokaci ya yi tsawo kafin ya mutu sau da haka in ya mutu da halin tana ce gane shi kenan tana yiwa ta yi shekara uku kuma a gidan wani amma dai wannan rashin lahiya ta halin yana a kwanciya to sai ya mutu sai ta shiga da shi wani in gundi ba ko a mazhabin malikiya su ma haka yake a cikin bisu da sara zahudu idan samarra bihi hadal marar idan wannan ciwo ya shuɗe da shi ya ci gaba hatta ma ta hali mutu inda wannan amma in ya warke daga wannan ciwo daga ba wani ciwo ya gama shi daban da wannan babu wannan matsala babu da lima sabata an usman radiyallahu anhu saboda abin da tabbata daga Usman ibn Affan Allah kara masa yarda annahu warasa warasa mar'atan talaqaha zawjuha fi maradi mautihi ya gadar da wata mace mijinta ya saka ta a ciwon da ya mutu a cikin sa ya gadar da ita sai na Usman ba'da khurujiha min al-idda bayan har ta kare idda yace ta ta gari ai da wannan kanta ita ce wa hadha huwa al-aqrab wannan shi kusa kenan kaga ya yi gogawar abu to kuma amma abin nan sai ya komo gare shi kamar yadda a waccan ka'ida na makaranta aka ce duk wanda ya gaggauta abu kafin lokacinsa to abin da za masa uku ba za a haramta mashi abu kun gane abin da ake ni mutum ne iya cin gadon mutum ko mace ce tana cin gadon mijinta saboda ka ta matsi ya mutu ko ya matsi ya mutu sai ya kashe shi to me yasa ya kashe shi zai ci gado ko to hukumar da za a yi gado ya haramta gare shi da ba dan shi bane to kaga ya asara kenan kaga shari'a ta musulunci kenan ko in mutum ya saka ne ba ya aikata ba in ka aikata ma a zero ne baka ci ba in ka gwada ma shi ne kake so ka ci saboda haka kenan irin wani mas'ala ta mu kenan idan mutum ciwo ya kama shi ya ga alama wannan ciwo ya bar shi ba to matar shi baya so ta ci gadon shi sai ce na sake ki ko na miki saki uku misali to matukar wannan ciwo ya kashe shi ba wani bane ko da ya yi shekaru sai ta ci gadon shi tana gidan wani miji za ta zo ta amshi gadon ta sau dama a idan kata gado ne ya wata haka ne to bismillah
كان طلاق رجعيا فوارثه ما دامت في عدة سواء كان ملكها وهو في حال الصحة أو في حال المرض لأن الرجعية زوجته يلحقها طلاق زوج وزهار وزهاره وكيل أمه ويملك نصابها بالرجعية بغير بغير نعم رداها وبلا ولي ولا شهود ولا صديق جديد وهذا مدعو عليه بين آل الأولى to masala ta gaba wa in kana talaqu raji'iyan tawarasa idan sakin da kawa matarka saki ne raji'i ma'ana wanda ake kome a ce saki ɗaya ne ko saki biyu ne to wanzu da kai da ita kowa zai ci gadon kowa in gane ko kai ma za ka ci gadon ta amma inda sakin ba'in ne da ya ce za ta ci gadon kai ba za ka ci nata ba a kai wani kusa zaman nan kata shiga ne shi yasa to saboda haka idan saki raja'i ne to da mijin da matar kowa yana cin gadon dan uwan shi ma da matfil idda matukar tana idda ya mutu sawa'un kana talaquha wa fi hali siha ya sake ta lahiya kalau ne aw fi halin marad ko yana rashin lahiya sai dan yana rashin lahiya kuma ita ta ƙara samun wani hukunci na shi ne za ta bi shi da cin gado in dai a wannan rashin lahiya ce da sai kun ƙara riƙe da kyau li'annar raja'iyya zauja domin matar da ka saka ta wanda akwai kome tsakaninku ma'ana saki ɗaya zuwa saki biyu to halin zuwa a matukar tana idda matar ka ce ku gane da kyau ko idan mutum yawa matar ya saki raja'i saki ɗaya ko saki ya kai biyu to har yanzu tana idda matar ka ce yau ma in ka tashi kome gashi nan yana zaka yalaku ha talaku zauji ita domin sakin mu yana haduwa da ji da ita wa ziharu wa ila'uhu da kuma ziharin sa ko mata ila'i wa yamliku imsakaha bir raj'a kuma ya mallaki ya rike matar shi ce kawai ya bai da ta shi yasa idan mutum ya mutu shi saki inda raja'i ne har yanzu ba ta da magana ko kin yi wushi kin tattare kajin da gidan gujin zaban na arbe aikin banza ne inda yadda bata ƙara bace na mai da ki an ƙare kuma har yanzu a zama mata shi kike shi yasa da musulunci ya haramta ta huta kai ma aka haramta ka hudda ta wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujuna illa an yatina fahishatan kenan da mace a gidan da za ta yi idda shi yasa in ka bi matakin da musulunci ya bi to kafin arabin ajima dama ai me ke sa arabin zuciya ce zuciya da an yi dan kwana ɗaya biyu ku jasan ku to ka ɗau zahi ba babba bukatar na sake ki to shi kenan ai musulunci shi ta zauna a gidanta kuma ta ci gaba da kwalliya duk abin da za ta yi makana za a yi zama matar ka take kaya ma da matasa ba kai komi ba wai yanzu ba ka ce ba ai na saka ta ba matata ba ce a'a har yanzu ka saka ta akwai saki amma yanzu matar ka ce za ta maka kowace irin shiga kenan kaga kwana ɗaya biyu uku sai ga kaɗai mutum sai dai ganta sai da ta gan a ɗaki kenan da ta gan a ɗaki kenan aure ya koma da saboda haka kenan ya mallaki rike ta ba mu bigairi ridaha ko da ba ta so ko da ta ce ni na masa arman ta ce yanzu kika fara wa bila waliyin kuma in zaka bayar da babu wani alwali sabo to da matar wani ga matar ka ce wala shuhudin ba ya ka shaida ba shi yasa idan mutum ya saka matar shi saki raja'i ko da kun samu labari sau da kuma daga ba bai ce muku ya mera ta ba ku da zango za ku gane ya mera ta kun gane ku kenan ya mera ta kwasa ne in ya gada mace muku na mera ta to babu ne in ma bai gaya muku ba kuma za ku gani za ku tabbata da ce ya mera ta ko ta wuce lokacin da sauran shi kenan wala sadaka jadid babu sadaki sabo kada in ka ce na mera ki babu wani zanjin sadaki wa haza mujma'un alaihi bayan ahli ilmi wannan an yi jima'i tsakanin malamai ma'abota ilmi duk gaba daya shi yasa kenan a nan yanzu ku diba da kyau kaga wani wasu lokaci kai zai ga wani lokaci al'ada tana da wani abubuwa da suke ba su da kyau in ajiye suka mashara'a yanzu ka gane mutum ne cewa matar shi ya saka ta har ta yi wata biyu da dan wani abu bai mera ta ba yanzu bai mera ta aka ce ba abin da zai mata to amma yanzu wai matar ka tana gidanka wani za ka kala mata wani wani ya ka mata ne ko ya kai kashi ne ko a kawo lahin saboda haka shi mutum ya yi wa matarsa ba a dole ba wani ba lahi ba ne amma yadda aka ɗauka munan dole ne har in ba miki ba bai miki waki wuce da gidan to wannan ba ƙarfin kuskure ba shi yasa kaga wani al'ada ce amma kuma ta ci karo da shari'a da an tilasta dole ne an yi wannan to ke za ki taƙin da ba na ki ba kamar in za a yi aure ne da ake ba da wannan wake suna in za a ba da sadaki sai a ce a ba da kyautar uwa da ta uba da ta diya yau an taɓa kyauta dole kyauta ai ne zai bada ku bashi in dai daga sai ya kawo an kyauta daga baya baka kara gane shi saboda haka in dai har kyautar ce in ya bado sai ku rike salatin ku ce a kyauta a maida mashi kayan shigar da ya shirya ya kawo kyauta saboda haka amma wai sai ku ga wai dole ne ka kawo yanzu idan aka ce salaki jika ɗari kyautar uwa da ta uba da ta yaniya jika goma goma talatin to yanzu in ka bado jika ɗari ba ka bado ba da kusa me ake a salakin ake ɗaukar jika talatin a ana bunka talatin a salaki shi na muka yarwa a zo gundar ma'almiya ce bai shigo ba talatin yau da ka shigo ya ka ga wani ba wani ba kyauta ba ce shi yasa kaɗai mutum ya kalli musulunci shi ne kaɗai hanya wanda zai gyara kowa kaɗai ba wanda la zarara wala zira duk wanda aka inda an saka shari'al kaɗai sai an yi wahala sai an yi cutar kuma abin bayya gyara kowa kuma shi ma da ya bani tsakani da Allah yana so ko biya su yanzu da Allah ka je zaka biya sarakin diya ka aika kyautar uwa da ta ba sai mai maka uwa tsakani da Allah bai zaka ji kenan ba kyautar ba ce inda kyautar ce yanzu misali tana gidanta ka ɗauka wani abu ka aika mashi kyauta ya mai maka ji daɗi kenan wanda ke nuna cewa wani ba kyauta ba ce shi yasa kada mutum aka mashi wannan ya karɓa ya ci karo da addini in har kyauta ce ladda ya ga dama tana gidan shi ya ɗauka ya ka uwayenta uwayenta ai uwayen shi inda har ya gana inda har kyautar cewa yawwa kenan wannan kaɗai wani abu ne na dole aka sa shi wanda kuma a musulunci babu shi wani shi sa addini musulunci bai takura mutum ta bismillah ba ala وإن أقر ورثة كلهم بشراك له في في الميراث فصدقه هذا شخص الذي أقر بأنه يرث معهم أو كان صغيرا ودخول النسب سبب نسبه وإيراثه لأن لأن الوارث يقوم قول الميت في ماله وديونه ودينه التي عليه وبيانته ودعويه ودعويه وجميل حقوقه والنسب منها.
ga wani sabon hukunci kuma wa in a ƙarar warasa kulluhum yumsharikin lahum bil mirasi fasaddaqahum hadha shakatu alladhi aqaru bi annu yarzuhum yace idan wasu magada suka yi ikirari ga wani mutum suka ce yana tarayya da su wajen gado misali wani ɗan uwansu ne wanda a ƙa'ida ta musulunci iya da gado tare da su amma wasu ba su sani ba mafi yawan mutane ba su sani ba yanzu bayan magajinsu ya mutu an zo an raba musu gado suka ce a'a wani ma fa ɗan uwanmu ne ya da gado gane ko ko irin wannan misali ubansu ya yi aure irin auren da ake a ƙasashen laraba aure a da ake a ɓoye gane ko sau da haka aure an kai shi a ɓoye aure ya yi sai dai kada ka yi ɗan wani abu da yake bai dace ba to sau da haka sai wannan mata ta samu juna biyu sai ta aihu kaga ranka ne to yanzu sai ka gaya wa iyalanka cewar wa kai ka aurewa ka shigo matar ka ta aihu ko ka ce a gari ka zaune na jiho yana da yaro na yi aure a can to saboda haka yanzu sai wannan magada gaba ɗayansu kowa ce e muna da wani kai wa gado ɗan babanmu ne kana da gado tare da shi ma ya gaskata su wannan mutumin wanda suka yi kira suka ce yana gado tare da su au kana sagiran ko kuma dama ɗan yaro ne ƙarami majuhul nasu ba san ba ɗan gidan wani suka ce wani ƙanan mu ne ba sabata nasabu wa irsuhu to da gadon shi da dangane shi ma'ana namsaba shi da kuma gane shi ya tabbata kenan tun da sun sani suka faɗi to ya zama ɗan wansu shi kenan da gane shi da za su zai tare da su li'annal waris domin mutumin da ke gane mutum ya kuma kamar mai yi tafi mali idan aka ce mutum ya mutu mai gane shi matsayin wancan ne a duke shi gane da kyau yanzu wa'annan ɗiyan nashi masu gadon shi matsayinsu matsayin shi ne akan kowane al'amarinsa kenan suka ce mun yarda wani mai gadon mu ne mai gadon su kamar yadda in uban ya faɗa wadu yuni da bashin da ake bashi ai su ne kan batun uban su su za su biya wadu yuni lati alaihi shi wannan na farko bashin da yake bi wannan kuma wanda ake bin shi wa bayanu da bayaninsa wa da'awihi da duk wani da'awar da yi su ne za su zama kan batun wanda za su gada wa jami'in hukuki da dukkan haƙin shi wanda so mai na malace to nasaba shi ma iya daga ciki kenan yanzu ya zama dan uwansu to kun ji wannan mas'ala dai ko kenan yanzu anan mas'alar mu wannan ta farko a wannan bangare magadan gaba ɗaya suka yi riska ce wa na dan uwan mu ne wa na kanan mu ne to shikenan yanzu kadai sun yarda ya zama gafi tare da su to mu je na gaba kuma ya guji yana za a yi
فيعترض بعضهم أي بعض ورثته لم يثبت نسبه وعظمه عليه لأن النسب لا يتبعد فلا يمكن إثباته في حق مقام ونفي ونفيه في حق منكر إلا أن يقر به رجال رجلان عدلان أو رجل وامرأتان بوجود بينة بينة شرطي لثبوت النسب
to sai ma ce to yanzu wannan kun ga na ɗazire in su duka suka yarda ɗan uwansu ne to yanzu kuma ga wata mas'ala wa in a ƙarra bihi ba'aduhum idan magadan wasu ɓangare suka ce wa na wa ɗan uwanmu ne ɗan babanmu ne iya garo tare da mu kun gane ku ai ba'adun warasa wani shashi masu gadan wala yusbit nasabuhu kuma nasabu ba ta tabbata ba a gurin wasu wasu ba su yarda ba kina anan kina idan wasu suka ce sun yarda magaji ne nasu dan uwansu ne wasu suka ce a su ba san shi ba to lam yasbut nasabuhu kina yanzu nasaba ba ta tabbata ba wa hadha mujma'un alaihi wannan an yi ijma'i akan wannan mas'ala li anna nasaba la yataba'ad domin nasaba ba ta zama wani yaya da wani bai yarda ba kenan tun da wasu suka ce ba su yarda ba kenan ba ya shiga ba to sai ne kuka za ku ji a gaba bayan da za a yi fala yumkinu isbatu fi haƙi yake cewa almuqir yace ba ya zama to ba ba ya yi ba a tabbatar da shi a haƙin wanda ya ikirari wa nabi bi haƙil munkar kuma a kore shi a haƙin wanda ya inkari kenan ba za a raba ba a ce kai kayi ko wani bai illa an yi kira bihi rajulani adalani sai dai in wasu suka ce ba su yarda ba sai wasu mazaje daban suka zo adalai guda biyu suka ce a mu shaida ne wane ya auri wancan lokaci kaza kuma wannan ɗanansu ne to kuma wannan ko duk ya kunce ba ku yarda ba an kare tunda adalai ne aka ce aure rajulun wa mar'atan ko namiji ɗaya da mace biyu li wujudil bayyinati shar'iyya li subutin nasl saboda samun shaida wanda take a shar'ance wajen tabbatar da nasaba shi kenan idan wasu magadan suka kore shi wasu ka suka tabbatar da shi sai aka samu wasu shaidu suka ce a mu ba shaida ne to an kare wani wanda suka kore an kada su ai kun fahimta ko kenan yanzu zai ci gado tare da su kuma iya gadon kowa tsakanin shi da su na'am
وعلى المقرر وعلى المقرر أن يرفع إلى المقرر له قبل ما في يده عن عن ميراثه الذي يجب له إن ثبت نسبه هذا الذي أقر له لأنه أقر لشخص بمال بعضه عنده وبعضه عند غيره فلا يلزمه أن يلقيه ما عنده مما أقر به له ولا يلزمه ما عنده غيره كما لو في نعم كما لو يوصي شخص لا يرثه إلا ابن ابن ابنان فأقر أحدهما بواحد نعم لأنه أخ أخ لهما وأنكر الآخر ذلك فيقسم المال بين الأخوين نصفين ثم يؤخذ من المقر ثلث النصف الذي أخذ آخره ويؤدى للمقر له هذا وإما ينبغي أن يعلم أنه إذا وجد دليل قائد عن عن طريق السمات وارث لا وارثية يثبت أقربته هذا المقر هذا المقر به من ال من المتوفي فإن ذلك يقدم على النفي من نعم من نفاه من نفعه من نفاه الورثة من ال- من الورث ويثبت به نسبه وإرثه وأنه إذا وجد اختلاف بين فصيلة نعم دم هذا الشخص وبين من نسب إليه مما يستحل معه أن يكون ابن ابن له فإنه لا يثبت نسب إليه ولا يرث منه وبالأخص إذا لم يقر به رجلان أو رجل وامرأتان to masala ta ƙarshe wa alal muqirri an yadfa ila al muqirri lahu fadal ma fi yadihi an mirasihi jira ce wannan masala lazumin ce wasu magada sun yarda da cewa dan uwansu ne ko wani kuma bai yarda ba to yanzu an in bai yarda ba an ce ba a tabbatar da nasaba shi ba ko yanzu wa za a rabawa wa gado wancan ya shi to yanzu za ku ji to kai kuma yanzu misali tabbas ka tabbata wannan wa- dan uwanku ne akwai matsala ba shi kuma alkali in zo rabu ya zai ba zai ba da shi ba tun da nasa ba ta tabbata ba to ya za a yi kai kuma ka tabbata da iya da rabu in ka ci ka san kana laifi ko to ga ga abin da za a yi yanzu shi wancan dan uwanka bai raba da shi kai kuma ka yara dan uwanka ne to an raba muku dukiya ko bi kenan to sai yake cewa eh, wanda ya yi ikirari ya yarda da dan uwan shi ne to wajibi ne ya bashi wannan wanda aka ce ya ce dan uwan nashi ne ya bashi fadala ma fi yadihi an mirasi abinda yake sama da abinda aka bashi a gadon shi kun gane abin da ake ni anan yanzu misali a ce su biyu ne sai uban ya bar musu eh, miliyan uku duka maza ne yanzu sai ɗaya ce wane wa- ƙananmu ne mu ɗaya saboda haka babana ya faɗi mini saboda haka na ɗan umu ne sai wace a ce ani bai gaya mu ba ban yi ban sani ba ban yarda ba to alƙalin ya zo ya zai saka zai raba ɗaya da rabi rabi ya ba ɗaya da rabi ya ba wa ɗaya da rabi sai ya ba da rabi yawwa to shi yanzu wannan ya san me na shi aiko me na shi ɗaya ce ɗaya ce tashi tun da ya san wannan rabin ma na shi bane to zai ɗauki ɗari biyar na wancan shi kuma wancan da shi ya mutu da shi ya wuta tun da shi ya tabbata kenan shi zai ɗauka abin da yake fadal ya zaka ce fadal kenan abin da ya karu akan gadon shi sai ya ɗauka ya ba wancan kenan shi ya huta ya ba shi sai ke cewa allah zai ji lahu abin da ya waje ba gare shi eh, kenan haka zai ɗauka lau sabata nasabu hazan nazi a ƙarar lau da nasabar wannan wanda ya ce ɗan uwansu ne ya tabbata to da miliyan ɗaya za a ba to miliyan ɗaya zai ɗauka yanzu ma ko tun da shi ya tabbata li'annahu a ƙarar li shakasin bimalin ba'adu inda hu ba'adu inda gairi domin shi yanzu matsayin shi ya yarda ga wani mutum da wani haƙi na shi wannan haƙi na ka wani rabi a guri na wani rabi a gurin wani haka ne ko to ni tun da na yarda ga na waje na ɗari biyar rike saboda ka shi bai da yancin da zai rike wannan sauran kuɗi tun da ya yarda cewar ɗan uwan shi ne wala yarzamuhu ma inda gairi yace amma wanda yake wajen wani ba dole bane a ce sai ya bada a ce misali a ce to su raba da shi tsaka kenan ba ba miliyan ɗaya da rabi aka bashi ba ba a ce su yi ɗari bakwai da hamsin hamsin ba a a shi abin da yake kashi ɗari biyar ce shi ya san ni dai gagaro na na hudda shi yasa kuma wani na nuna mu duk lokacin da aka baka wani abu na haƙƙi na dukiya in ka tabbata ga naka haƙƙin sama da sauran ba naka bane to naka kawai zaka hudda abinda ba naka ba ka maida in gane ku ko aka baka a cikin shingirtuwa da ake yi sai a wani sayi za a baka jika ɗari za a baka ɗari da goma to yanzu kai abinda za ka ɗauka a nan naka saura dole ka maida da ba naka ba fa yalzamu an yutiyahu ma indahu kenan wajibi ne kai abin da ke gurin ka 500 ka bashi mimma aqarra bihi lahu abin da kawshi ikrari nashi wala yarzamu ma inda gari abin da ke wani wajen wani kuma ba dole bane akan ka kama law tufiya shakhsun yace ka ga misali kama a ce mutum ne ya mutu la yarzu illa bunani ban masu ganin zai iya biyu fa aqarra ahadu ma liwahid sai wani yace akwai na uku shine muka yi misali bi annahu akhun lahum yace dan uwansu ne wa ankara al akhar ɗayan ko yace bai yarda ba zalika fa yuqsimu al malu bayna al akhawayn nisfayn za a raba dukiya tsaka daidai tsakanin wannan yan uwa summa yu'khadhu min al muqir sannan a karba a laban wanda yace ya yarda nan sulusun sulusun nisbi na dukiyar gaba daya kenan wancan nashi yawwa ai kun gane ko allazi akazahu wanda ya karba wa yuta lil muqirri lahu sai a ba wanda aka mishi ikrari aka ce dan uwan to wannan mas'ala kun ji ta ko to ga sabuwar mas'ala haza wa mimma yanbayyana da abin da ya kamata a sani ya kamata an yi ulama a sani annahu idza wujida dalilul qadi min tariqil basamat idan aka samu wannan aiki na likita ne idan aka samu dalili yanke wanda babu shakka a karatu na zamani na bangaren basmat wanda ake ta amfarant ko na hannu da ake dora ko na jini duka da yawan abin da za a auna a gane dan uwa dan uwan wani ne to ne da aka samu dalili wanda yake yanke wanda babu shakka alwarisiya na magana tsakanin juna yusbitu qarabata hadha al-muqirr bi yana tabbatar da kusancin wannan wanda aka ce dan uwan nasu ne aka je aka auna jinin sa aka yi haka ne min al-mutawaffa daga wanda ya rusu fa inna zalika yuqaddamu ala nafi man nafahu min al-warsa to wannan shera da aka samu ta zamani da aka auna ita za a gama aiki da ita akan wancan wanda ya kore kenan dama anan in ga an yi aiki da basama sai in wani ya tabbatar wani ya kore kenan yanzu a zamani akwai ilmi na wannan idan wani ya tabbatar dan uwansu ne wani ya kore to sai a je aiki da basma idan basma ta tabbata ta ce dan uwansu ne kenan dole a bashi kenan wannan kada ya ya shiga cikin magada in ko basma ta tabbatar ba dan uwansu ba ne to har yanzu shi wancan wanda ya yarda ya ikirari shi halin dole ya bada sai ce na'ura ta yi kuskure tuno shi iya da tabbas baban shi ya faɗi mishi ya gaya mishi kenan shi iya da tabbas kun gane ai da kyau ko saboda haka wannan shi wanda ya kore shi ne zai samu tabbacin abin da ya tafi a kan shi ba za a yi hukunci da wancan hukunci da wancan ba sai a ce to shi ke in ka ta tabbatar to ya shiga yake cewa wa yuthbitu bihi nasabuhu wa irsu kenan nasabai ta tabbata garin shi ya tabbata wa annahu idza wujida ikhtilafun bayna fasilati dami hadha shakhs idan aka samu sabani tsakanin jinin wannan mutum wa bayna man nusiba ilayhi da wanda da tsakanin wanda aka dangana aka ce dan shi ne mimma yasahilu ma'u an yakuna ibnan lahu wanda abu ne musahil a ce dan shi ne za a ce kadai a wannan bincike da aka yi 99 ba dan shi bane kina ba dan shi bane fa innahu la yathbutu nasbu ilayhi ke nasaba ba ta tabbata shike wala yarisu minhu bai cin komai gado wa bil akhas musamman ma idza lam yuqirra bihi rajulani aw rajulun wa imra'atani musamman idan ba a samu mutum biyu ba ko mutum ɗaya namiji ɗaya da mace idan ba samu namiji biyu ba ko namiji ɗaya da mace biyu suka yi kirari kenan wannan kaɗai ya faɗi shi kenan babu zancen maganar gano na sha Allah to babu ya ƙare insha Allah
kenan kamar ne na ƙara tabbatar da cewa yaron da aka same shi hanyar da ba ta aure ba zai gado
wani shi da zance mafi linjaye idan ya zo da ba ta hanyar shari'a ba ko da an san da cewa lalle nashin ne to ba zai ba ba zai ba gado saboda abin da shari'a kadai ta dora nan shi da zan ce wani filin jayi na ba zai gane shi ba amma kuma kana da yancin da zaka kyautata mishi ka yi wasiya gare shi duka kana ya kai ta bismillah حكمه كقديم الخبر كان
قال المسلم رحمه الله وكما تقدم خبر خانة وأخواتها فلا أسمها الأصل أن يتقدم الاسم على خبر فما تقدم إلا أنه قد تقدم الخبر على الاسم جاوزا أو وجبا وإليك تفصيل فيقدمه خبر كان وأخواتها على اسمها جاوزا إذا إيه؟
جواز جوازا جوازا وإذا كان الخبر شبهه جملة واسم
معرفة معرفة معرفة مثل ما زال بين الناس خير فناجت أن خبر ما زال ظرف بين الناس قد تقدم على الاسم وذلك جاء جاء ذا لأن اسم ما زال معرفات خير ويجوز أن نقول ما زال خير بين الناس بلاهي حكم تقديم الخبر كان وأخواتها على سمية حكم تقبات الدا labarin kana da 'yan uwanta akan sunan sunan ya kamata ya fara zauwa sannan labarin ya zo to ana iya a juya labarin ya fara zauwa sannan kuma suna ya zo shi kuma wannan yana ɗaukar ma'ana biyu akwai lokacin da ya halitta tunan aka ce ya halitta kana iya ka yi haka na kana iya ka juya akwai wanda yake kuma dole in an ce dole kuma wani baka da yanci kawai ka dole ya ka juya shi ne malam shi al'asalu amma asali an yi takaddamar ismu al-khabar sunan eh, kana da yan uwanta eh, ya gabace ta ya gabaci labarinta kenan shine asali kama takaddama kamar da muka yi a baya illa annahu qad yataqaddamu al-khabar sai dai wani lokaci labarin ya taqaddamu al-khabar labarin yana gabata alasmi alal ismi akan sunan nan jawazan akan halici ba dole ba aw wujuban wani lokaci kuma akan dole wai daga tafsili ga shi nan bayani daki daki khabaru taqdim khabari kana wa akhawatiha al ismi ya jawazan inda ake gabatar da labarin kana akan sunan akan halici idza kana al khabaru shubu jumla wal ismu ma'rifa idan ya zamanto labarin na kana ismu wannan shubu jumla ne ku gane ko shubu jumla ne kenan sai zo anan to in ya zama haka nan ne shi kuma suna ya zama ma'arifa ne to anan kana da huska biye da kake so ga misali misulu ma zala bainan nasi alkhair baka ce bai gushe ba tsakanin mutane alheri to kana da zaka ce ma zala alkhairu bainan nas alkhairi bai gushe ba tsakanin mutane kaga wannan akan halici saboda haka kenan idza kana khabaru shubhu jumla idan labarin ya zama to ba jumla bane amma bai kamar jumla ne kaga bayyana ai zarfi ce wani ismu ma'arifa shi kuma sunan na kana ma'arifa ne to kaga shine aka ce annasu mislu ma zala bayyana nas alkhair fanajidu sai mu ji mu samu anan anna khabaru ma zala labarin ma zala shine azarf zarfu bain bainan nas tsakanin mutane shine ana shine labari kar taqaddama alal ismi ya gabata sunan he da fara zawa suna yazo wa zalika ja'izun to wannan din ya halitta babu wani matsala li'an nasmi ma zala domin li'an nasma kenan ma zala domin sunan ma zala ma'arifa suna ne ma'arifa shine alkhair kenan ma zala alkhairu bainan nas ma zala bainan nas alkhair kenan duk wanda aka yi yayi ana kaga kenan alkhairu alkhairi ma'arifa ne kaga bainan nas shi kuma baina kaga zarfi ne to saboda haka zarfikin kaga anan sai aka fara gabatar da shi shi bu jumla ne saboda haka kenan anan akan halici yace cewa kuma ya halitta wa yuzu an taqula ma zala alkhairu bainan nas ya halitta kace alkhairi bai ushe ba tsakanin mutane to wannan a jawazan ne sai kuma na gaba wujuba muna iya masa da gaba yawon kazo subhanaka allahumma bihamdika shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik